إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم البركة barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da yake gudana a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na 25 wanda kuma shine shan ruwa na 25 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan shekarar hijira alif da da da hudu arba'in shida wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan Maris miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar. muna karatu a cikin suratu Ibrahim alaihi salam yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta arba'in da bakwai zuwa yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu iko gabanin nan kamar yadda aka saba akwai sakonni da aka turo ga wani bawan Allah ya turo a naira dubu biyu a sa asusun marayu naira dubu uku naira dubu uku a sa asusun marayu ya roki addu'o'i a wajenku ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya shiga cikin lamarinka ya biya maka bukatunka ya ba mahaifi lafiya kai ma ya baka masu dukkan lamuranka sannan ga wani ma ya aiko dubu ɗaya asusun marayu da dubu da ɗari biyar a masu itikafi su sha ruwa ya ce masu itikafi su sha ruwa sannan da mai dubu biyu a asusun marayu na mace ce ko malam bara ya matsa sai an wata baiwar Allah ce ta turo dubu biyu a sanya asusun marayu ita ma tana roƙon Allah ta'ala ya jikan mahaifiyarta ga wasu dunkulallun kuɗaɗe naira dubu ashirin naira dubu ashirin a asusun marayu eh muna tare da bakuncin mai girma cmd na asibitin koyarwa a nan cikin garin azare dr dauta abubakar katago yana tare da mu a wannan wajen allah ta'ala ya karfafe ka Allah ta'ala ya tsaya ka jagoranci Allah ya tsaya maka cikin lamuranka kuma ya zo mana da gudumawar marayu naira dubu ashirin Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka ga wata naira dubu goma ma a sa a cikin a marayu to Allah maɗaukacin sarki ya karɓa maka ya kawo mahaifinka wannan lada Allah ya amsa asusun marayu bana insha Allah ta'ala laritarsa da ya kware bajauci Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wannan yana cewa Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu amin mutum ne yana azumi sai ciwonsa na farfadiya ya buge shi ya fadi yaya matsayin azuminsa azuminsa yana nan gushewar hankali ga mai azumi baya kare azumi azuminsa yana nan lokacin da ya farfado ko da rana ko da daddare sai ci abinci inda daddare ne inda rana ne sai ci gaba da azuminsa bai karye ba in bai farfado ba har washe gari da hantsi ko da rana sai dora ba faraha ba ce ba ba faraha ba ne ba raha ba ce gaskiya ce nake faɗa in bai farfado ba sai washe gari sai ya dora ya shiga azumi na gaba kenan to da me kuke tsammani me me amfanin niyyar da ta shiga Ramadan ai duk musulmin da yayi niyyar shiga Ramadan yayi niyyar azumi 29 ko 30 ne don haka ko wani abu ya same shi makamancin wannan niyyarsa ba za ta katse ba tana nan tun ya samu kansa washe gari dora zai ya shiga azumi na gaba eh ga abin kun dauke shi bako ne shi ne wani yayansa ya rubuta wa matarsa saki kuma ya nuna masa amma bai ba ta ba ya ce jira yake ta yi iris ya ba ta shi ne yake so ya sani shin sakin yana nan ko kuwa idan mutum kuna jina shi rubutu kamar magana ne alkitabatu kalkalan rubutu kamar magana idan mutum ya rubuta sakin matarsa a kan takarda yanzu ya rage ko dai wannan rubutun da ya rubuta ya gama yanke shawara ya sake ta ya rubuta ko kuma wannan rubutun da ya rubuta bai gama yanke shawara ba ajiya ce ta yadda in ya yanke ba sai ya nemi alkalami ba ba sai ya cike takarda ba to a lokacin da ya rubuta yana mai yanke shawarar saki kuma ya sake ta ya rubuta sakin wani ya gani ko ba ita bace ko ba ta ga takarda ba ta kamar ya gaya wanne cewa ya saki matarsa amma idan bai yanke shawara ba kamar yadda wannan tambayar take nunawa ya rubuta ne don ya adana idan ta yi kiris to kamar ya ce masa ne idan ta yi ƙirs zai sake ta, kamar ya ce masa haka ne. To, in haka ne kamar yadda ka ce ba ta riga ta saku ba sai ta yi ƙirs ɗin. Menene hukuncin matar da take kyautar abinci da faffe ba da izinin mijinta, shin hakan ya halatta? to dafaffen abinci bisa al'ada idan an riga an dafa shi ko dai ya zama daga cikin wanda ake bukata ne a gidan ta ɗauka ta bayar ba da izininsa ba wannan laifi ne domin bukatar da ake a gidan tana kansa idan ta ɗauka kuma akwai bukata ta bayar ba da izininsa ba ta yi tawaya a cikin hakkinsa amma idan wanda ya haura bukatar gidan ne kuma ba da ganganci ta hakan ɗin ba, an dafa yadda aka saba, to amma kuma sai ya haura bukata, saboda ƙarancin masu ci ko kuma cin ba a ci da yawa ba, to sauran wanda ya rage ko dai ta baya shi ko ya lalace. To bayar da irin wannan abincin baya taɓa zama laifi, tattali ne shi ma, to wannan ba ta shiga haƙƙinsa ba ko ba ta yi laifi ba, ko da ba da izininsa ba. Bisa al'ada ta zamantakewar aure da faffan abinci wanda ya saura baya shi ake yi. baya shi ake duk mai gidan da zai zo yi bala'i don wani in ya tashi rikicinsa in ta ce masa lalacewa zai yi mai gida sai ce to ya lalace ɗin mana ke kika asara ko ne saboda tsabar ya yi rikici sai mutum wai sai ce a bar masa shi ya lalace da a baya wannan rikitaccen mutum idan irinsa kike da shi to sai buzunki eh amma normal galibin mazaje galibin mazaje ba wanda yake bakin cikin sauran abinci da za a yi kyauta da shi ko sadaka bisa al'ada wannan baya zama laifi Allahu a'lam a wannan yake cewa liman ya tsere shi da raka'ar farko da liman ya kawo ta biyu ya zauna shi kuma sai ya miƙe tsaye daga baya ya ga liman a zaune sai ya dawo ya zauna bayan an kammala akwai ba'adi ne a kansa ko kuma kabli ko liman ya ɗauke masa eh liman ya ɗauke maka wannan rafkana da kai ka miƙe ka ga liman a zaune sai ka dawo ka zauna ka bi shi abin da kai wannan ba zai fitar da sallar ka ba ai liman babban mutum ne eh liman babban mutum mu ne muka daina liman sai a bar shi rigarsa a koɗe a ban liman yana sallama a tsaye kaga ba daidai bane ba ba a san da me ya sha ruwa ba an yi azumi ba a san da me ya sha ruwa ba an zo an tsaya a masallaci ya makara asuba ana ta tsaki ba ba a san da me yayi sahur ba ta gani limaman mu galibi na masallatai ya haka mu sai dai a zo a dafe bayansa kawai amma ba a san ya yake rayuwa ba kuskure ne me yake ci me yake sha yaya suturarsa kuskure ne mu rika yin kokari muna limaman nan manyan mutane ne gashi yanzu ka yi kuskure ka miƙe tsaye tar ka dawo ka zauna amma ya ɗauke a shaldarsa kuma kai ka kasa ɗauke masa damuwarsa barakallahu fikum a wannan yake cewa tambayarsa ita ce ya saka abin to mace ce ta saka abin fulanin ne sai ya ƙara mata kwanakin al'ada ya za ta bi kwanakin ne da ya karu har zuwa kwana sha biyar ko za ta yi wanka almuhim wato mata wannan rikicin naku ya fara isar mu mata suna kin ga ta je ta sa abu a hannunta ko tana haɗiyar ƙwayoyi ko tana allurai jini ya rikice sai ta shiga damuwa ƙa'ida jinin al'ada zuwa yake babu dalili shi jinin haila abinda malaman fiqh suka ce damun yakhruju min qubuli man tahmilu adatan ila sabab jini ne wanda yake fita daga farjin wacce ta kai ta dauki ciki bisa al'ada kuma ba shi dalili kawai lokacin zuwan sa ne in yi dalilin kenan lokaci ne to idan jini na dalili ne na sila ne to ba jinin haila ba da haka waɗanda suka samu rikicewar jini saboda harkokin family planning to su ɗauki al'adarsu da suka saba kwanakinki da kika saba yin haila a cikinsu idan suka zo jini ya zo shine jinin haila idan suka ƙare suka wuce jinin haila ya wuce duk wani rikici da zaki gani ba ruwanki da shi wannan allura ko wannan kaza ɗin shine ya haifar da wannan ba jinin haila bane ba sannan wani kuskuren da mata suke kullum mata sun kasa fahimta karatun nan na ahlari da ake cewa malam ta tajawaz kamsata ashara yauman matukar bata wuce kwana sha biyar ba sai mata suke ɗauka cewa wai idan jini ya wuce sai an kai kwana sha biyar rashin gane karatu ne maganar da malam yake yi ta kwana sha biyar fa ana maganar wacce bata taɓa haila ba ne yanzu ta fara gani bata da al'ada bata da kwanaki don haka ita za ta bi jini ta bi shi ta bi shi ta bi shi har in zai kai kwana sha biyar sai ta haƙura ta ga al'adarta sannan sai wacce ta saba tana da al'ada ita kuma al'adarta kwana shida ne ko bakwai sai ya zarce mata ya wuce sai a malikiya suka ce idan ya wuce ta ƙara kwana uku da kwana ɗaiɗai har kwana uku waɗannan ƙarin kwana ukun suka ce matuƙar ƙarin kwana ukun ba zai sa ya haura kwana sha biyar ba to kaga wacce take kwana bakwai in ta ƙara kwana uku kwana nawa zai zama ya kai sha biyar wacce take da kwana shida in ta ƙara kwana uku kwana nawa zai zama mai kwana biyar in ta ƙara uku nawa zai zama to abin da ake nufi in kin ƙara kwana uku ki tsaya iyana idan ya wuce ya ci gaba da yi ki rabu da shi ba wai ƙarawa za ki ce har sai kin je kwana sha biyar ba abin da ake nufi da matuƙar ba ta wuce kwana sha biyar ba idan al'adar ta kwana sha uku take yi al'adar ta kwana sha uku ne za ta iya ƙara kwana uku yawwa kwano za ta ƙara biyu mai al'adar kwana sha hudu kwano za ta ƙara da haka mai ƙarin kwana uku ita ce wacce ƙarinta ba zai haura mata kwana sha biyar ba amma in ta ƙara kwana uku shi kenan ta gama ƙari ko da kwana uku take yi in ya wuce to in ta ƙara kwana uku ba ya zama shida ba sai ta rabu da shi ta fita sabgarsa to zance mai inganci ma ba wani zancen ƙarin kwana uku al'adarki da kika saba yi in dai jini ya haura miki ita ki fita sha'anarsa musamman a wannan zamanin na allure-allure da, da makale-makale to ina ga za mu takaita a wannan gabar sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe kuma ban sani ba ko za ku iya fahimta ta muna sa ran idan Allah ya kai mu gobe mu rufe karatu insha Allah ta'ala eh idan Allah ya kai mu gobe da izinin Allah mabuwayi maɗaukaki rana ba ta ƙarya wanci tashi asarar mai rai mara imani yawwa amma mai rai mai imani wanci tashi ba asara ba ce a gare shi ba a duniya ake neman aljanna ba duniya ake neman lahira a duniya tana da amfani ga mai imani Allah ka sanya mu cikinsu. Gobe insha Allah ta'ala za mu karkare mu tashi ba haka muka saba ba mun saba rufewa 27 to amma kuma wasu dalilai sun sa za mu rufe gobe musamman dalili na farko shine sura mu ta kare sura mu ta kare kuma ma zo mu ce sai 27 mu zo rufewa 27 kuma me fa mu fara sabuwar sura mu ce mun tashi a daure jalale ne a farkon sura yawwa yana daga cikin dalilai ba shi kadai bane amma an gane ko sannan kuma bana idan ba ku manta ba gidauniyar marayu ɗaya muka yi, to ku yi haƙuri gobe mu ƙara ɗaya. Ƙara ɗaya su kuma in Allah ya kai mu zuwa jibi ko gata a yi ƙoƙari su ma a gwangwaje su. Don haka kamar yadda muka saba, da mu ɗan abin da muke da shi, da wanda duk za mu gayawa, mu tarkato mu hallaro gobe idan Allah ya kai mu za a sake gidauniya ta biyu ta ƙarshe a bana insha Allah ta'ala. ta asusun marayu Allah ta'ala ya dafa mana Allah ya taimake mu amin ubangiji ta'ala yace fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula إن الله عزيز ذو انتصار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
Ubangiji ta'ala ya ce, Fala ta saban Allah mukhlifa wa'adihi rusula, inna Allah azizun zuntiqam, yau matubaddalu al'ardu, zairar al'ardi wasu samawatu wa barazu lillahi alwahidul kahar. Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ka zaci cewa Allah mai saba alƙawarinsa ne ga manzanni inna Allah azizun zuntiqam lalle Allah mabuwayi ne mai rinjaye zuntiqam ma'abucin ɗaukar fansa yawma tubaddalu al-ardu a ranar da za a sauya ƙasa ghairal arzi ba wannan ƙasar ba, wasamawatu a ranar da za a sauya sammai ghairar samawati kenan ba waɗannan samman ba, wa barazu lillahi alwahidil qahar halittu kuma za su bayyana ga Allah ƙwara ɗaya tilo alƙaha wanda ya fi ƙarfin kowa. Ubangiji ta'ala ya kirayi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a karon farko da kuma duk wani mai saurare a karo na biyu cewa kada ka zaci shine fala tahsabanna domin haka bayan duk bayanan da suka wuce a baya sai Allah ya ce don haka kada ka zaci shi Allah mukhlifa wa'dihi rusula mai saba alkawarinsa ne ga manzanninsa nan malamai suka ce rusul maf'uli ne na farko wa'ad shine maf'uli na biyu ai fala tahsabanna Allah li yukhalifa rusulahu wa'dahu kada ka zaci Allah madaukakin sarki zai saba wa manzanninsa alƙawarinsa rusula maf'uli awwal wa'da maf'uli thani amma sai aka gabatar da mafuli sani akan mafuli awal din aka ce mukhlifa wa'dihi rusula saboda an fara gabatar da alkawari inji ibnu juzai al-maliki Allah ya masa rahama a cikin littafin sa na tafsiri at-tafsir li ulumi tanzil yace hikima ce irin ta mahalicci mabuwayi ya gabatar da alkawari akan manzanni don ya nuna maka cewa kowane irin alkawari ma ba kaɗai wanda yi wa manzanni ba kowane irin alkawari ma Allah baya saba shi Allah yana da cikar cika alkawari baya saba alkawari da haka kada ka zaci alkawarin da Allah ya yi wa manzanni zai saba shi wani alkawari ne Allah ya yi wa manzanni alkawarin taimako da ƙarfafawa da ba da nasara ubangiji ta'ala yake inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah yake inna lallai mu lanansuru rusulana wallahi Allah yake za mu taimaki manzanninmu lanansuru rusulana za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu haka za mu taimaki masu imani da suke kan tafarkin manzanni fil hayati duniya a nan gidan duniya wa yawma yaqumul ashhad kuma hakan nan ranar da shaidu za su tsaya gaba ga Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ce za mu taimaki manzanni da masu imani Allah ya rantse cewa zai taimaki manzanni Allah ya rantse cewa zai taimaki muminai Allah subhanahu wata'ala ce to kar kai tsammanin cewa wannan alkawarin Allah zai saba shi a wani wuri Allah ta'ala yace kataballahu la'azlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz kataballahu Allah ya riga da ya hukunta wani irin hukunci la azlibanna wallahi zan yi rinjayi ana wa rusuli dani da manzannina kuma Allah yace inna Allaha qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne azizun kuma mai rinjayi kuma yayi rantsuwa yace wallahi zan yi nasara dani da manzannina wannan ma alƙawari to kada kai tsammanin wannan alkawarin Allah zai fasa shi wata rana ko kuma ya janye shi a wani wuri Allah ta'ala yace wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace lallai rundunar mu sune masu galaba sune masu rinjaye ina nufin manzanni da da mabiyansu Allah ta'ala yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihar mushrikun Allah shine wanda ya aiki manzansa da shiriya da addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi domin ya daukaki addinin manzan akan duk wani addini walau karihal mushrikuna koda mushrikai ba sa so koda sun ki Allah ya faɗi haka a bayan ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna son su dasashe hasken Allah da mungun furucinsu a wani wuri yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so ne su dattashe hasken Allah da mugun harcensu da munanan kalamansu da batanci wallahu mutimmu nurihi shi kuma Allah mai cika haskensa ne walau karihal kafiruna ko da kafirai sun ki haka Allah ya daukan makansa wannan jinkirin nasara ba shi yake nuna ba za a yi ba jinkirin nasara ba shi yake nuna ba za a yi nasara ba za a yi nasara amma sai an yi haƙuri Allah maɗaukacin sarki yana lallashin manzo cewa yana da tsari na tantancewa wani lokaci manzo da masu imani har za su fidda rai saboda yadda za su ga gwale-gwalen rayuwa za su ga yadda makiya da ‘yan izgili yadda suke cin kashi a kansu wannan abin ya tayar musu hankali kamar anya yaya shiru ne Allah maɗaukacin sarki ya ce a'a muna haka ne don mu bambance mu ware tsakanin nagari da na banza mai imanin gaskiya da mai imanin ƙarya da masu haƙuri da marasa haƙuri da asalin nunannu da gyauro duka Allah ta'ala yana yin haka ne don haka wani lokacin ba a gane muminin ƙwarai ba a gane mai ilimi na gaskiya ba a gane wanda yake son Allah da manzansa na gaskiya ba a gane wanda yake sunna da gaske sai an je wata madakata akwai waɗanda sai an je wani wuri suke yada addininsu wani da ya samu kansa a wani environment a nan zai haƙura wani da ya samu kansa a cikin wani talent a nan zai haƙura kai wani ko kuɗi ya rasa sai addininsa ya canza in yana walwala zai je masallaci in baya walwala ko masallaci ba zai je matar sallah mai gida ba za ka je masa an kira sallah ba ke ke ki fita harka ta in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatuna idan an ba su su yadda in ba a ba su ba su fushi irin waɗannan ba za a je da su ba haka sai wanda yake addini da gaske yana addininsa don Allah babu wani mawqifi ba wani yanayi wanda zai sa addininsa ya canza akwai wanda kuma zaka ganshi yana addini ne don yana zaune a gida ba shi da aikin yi shine ladanin masallaci sune yan agaji sune masu cika ruwa a buta sune masu share masallaci sune yan itikafi sune yan kaza sune yan kaza sune yan kaza na masallaci yan gana ga gani gani kashe ni masallaci amma da ya samu wani appointment masifarsa ta zo shi ke nan mala sai dai daga cewa haba mu za a gaya wa izala da mu wa'azi wallahi da wa'azin ƙasa maganar da kake yi maganar da kake mala yanzu fa yanzu fa mala yaya aka ka canza addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tsayu sun tsayu akan haka suka rayu akan haka suka mutu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله يتبس تنزابا yanzu ba abun kunya bane kace da kuna zuwa wazi ba abun kunya bane kace da da ku ake karatu ba abun kunya bane kace kai da dan agaji ne ba abun kunya bane kace kai da aramma ne mu za a gwada hadda wanda da mu ne da kuma yanzu ku yanzu su ku su ake yanzu ba daidai bane ba ka yi addini saboda Allah ana yin addini gaba ɗaya ne domin ƙarshen rayuwa mutuwa idan an mutu kuma fafutukar babban burin a shiga aljanna da aka karka ɗauki addini kamar makarantar sakandare ko university kusan ɗan makaranta shine wadda za a ganshi da hand out ka ganshi da tasbo ka ganshi da biro ka ganshi da littafi ka ganshi da waye yana faɗi tashi ka ganshi a class ka ganshi a abin ina ne can ya zauna can ya tsalla can duka saboda wannan abin da yake na tsawon shekara hudu ne idan wannan shekara hudun ta wuce duk zai watsar da komai ya fita to musulunci ba haka bane yadda kake wannan rayuwar musulunci har ƙarshen rayuwarka haka yake bai ɗaya ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa Allah gaba da yake don Allah mu ji tsoron Allah mu ji canzawa jina wani ko aure yayi wallahi sai canza aure sai dawa na kafin ya aure shi ke kiran sallah eh tunda ya aure shi kenan aure sai canza mutum lokacin da ka fuskanci kalubale ka ƙara kuma saboda Allah ya taimake ka kuma sai ka watsar wani kuma da ya tafi makaranta ya watsar da ya tafi da shi ake komai amma tafi makaranta shi daga nan ta san ya gama makarantar ma bai dawowa ya aka yaka wallahi tun da muka shiga makaranta abubuwan ne suka zama wani iri kaza kaza kaza addini ne zaka ci abubuwa ba aljanna kake nema ba jama'a an fahimta to shi Allah baya kare alƙawarinsa Allah baya kare alkawarinsa idan baka ga daidai ba to ka tuhumi kanka tsakaninka da Allah amma shi Allah baya kare alkawarinsa Allah ya ce kada ku yi tsammanin Allah yana saba manzanni alkawari a'a Allah baya saba kowa ma alkawari balle manzanninsa inna Allah azizun zuntiqam Allah ya ce lalle Allah azizun mabuwayi ne zuntiqam kuma ma'abucin ɗaukar fansa aziz a farkon wannan sura mun yi magana akan aziz amma yanzu zuntiqam ma'abucin ɗaukar fansa abin tambaya a nan shine in an ce zuntiqam yana nufin ma'abocin ɗaukar fansa shin za mu iya kiran Allah da sunan almuntaqimu mai ɗaukar fansa tunda Allah ya ce shi ma'abocin ɗaukar fansa ne to ina hukuncin kiran Allah almuntaqimu mai ɗaukar fansa. Kun gane ko? Kun san Allah yana da suna yana da siffofi, kuma kun san ba a yi wa Allah suna. Ba a yi wa Allah suna. Allah shi yake wa kansa suna ko manzansa ya gaya mana sunan Allah. Amma mu haka kawai ba ma duba Alƙur'ani sai mu ɗauko wa Allah suna. Shi ne wasu wai sun ji Allah ya ce wa kallama Allahu Musa takalima Allah ya yi magana da annabin Musa sai suka ce masa almutakallim a gani kishigi ne da karambani sai almutakallim ba a yanda Allah ya kira kansa mutakallim ya ba da labarin ya yi magana da annabi Musa sannan Allah ya ba da labarin yana magana wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana to Allah yana magana yana da magana magana siffarsa ce amma bai kira kansa da suna mai magana ba saboda an mai magana ba sunan yabo bane idan aka ce a kai wani mai magana ne yabon ka aka yi sunayen Allah kyawawa ne to bayan da za a yi Allah ya sawa kansa suna sunan da ana faɗa za a ji maganar ma'anarsa ta yi wani iri mai magana bai zauna ba ta wata fiskar mummunan ma'ana ce to haka mai ɗaukar fansa a ce almuntakim mai ɗaukar fansa kaga wanda bai san Allah ba sai ya ɗauka cewa Allah fa ba dama ne eh ba daga ƙafa mai ɗaukar fansa sai zama in ka dubi alƙur'ani mai girma za ka ga Allah bai kira kansa mai ɗaukar fansa ba bai kira kansa almuntakimu ba ya ya ya siffanta kansa da ɗaukar fansa amma ɗamfare da faruwar wasu abubuwa eh kamar lafazin fatir fatir Allah bai kira su kansa fatir ba sai da ya hada da wani abu yace fatiras samawati wal ard fatirus samawati wal ard wato makirkirin sammai da ƙasa to kaga suna ne wanda aka alakanta shi da kirkirar sama da ƙasa to ba za ka saki sunan ka cewa Allah fatiru ba ya fatiru sai ya zama ma'anarsa kenan ya makirkiri to makirkiri makirkiri ba lallai zama yabo ba amma in kace ya fatirar samawati wal ardi ya makirkirin sammai da ƙasa yadda Allah ya faɗa to shi kenan to yanzu shi ma wannan sunan fa ba za ka zo addu'a ka ce ya muntaqimu za ka yi addu'a akan wani ya tare ma promotion ɗinka ko kuma ya cuce ka a kasuwa ko kuma sai ka zo ya muntakim ya muntakim ya mai ɗaukar fansa kana ga Allah ya ɗaukar maka fansa ba a yi wa Allah haka ba a kiran Allah da haka kawai ya zama adon da za ka yi da Allah a wannan lokacin shine kawai kana zuga shi mai ɗaukar fansa ne ɗauko maka ba haka ki kiran Allah ba in kana so sai ka ce ya azizun zuntika haka Allah ya haɗa sunayen ya azizun huntisam sai ka faɗi haka akwai tsarabar da in lalubo mana akan wannan batu daga malamanmu na sunna shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah da kuma a الشيخ ابن الأثيمين in ba na jefar da takardar ba kuma ya kamata a ce tana nan sai dai malam mubarak ne ya je jefa ta a wani da shi ne yake tafkan littafin a koyaushe wato yana da kyau mu ji matsayin malaman sunna akan wannan batu a sunan na same ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa yace laysa min asma'illahi al-husna as-sabita al-muntaqim baya daga sunayen Allah kyawawa da suka tabbata wasmul muntaqim laysa min asma'illahi al-husna as-sabita 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna bai tabbata ba daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa inna ma jaa fil qur'ani muqayyadan ya zo kadai a cikin alqur'ani nan ma da dabaibai ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki inna minal mujrimina muntaqimun Allah yace mu masu daukar fansa ne akan mujrimai inna minal mujrimina muntaqimun kunga Allah bai ce ba inna muntaqimun ko bai ce ana muntaqimun ba sai ce minal mujrimina mu masu ɗaukar fansa ne akan mujrimai kaga tunda Allah ya ce shi mai ɗaukar fansa ne akan mujrimai ya dace ka zo ka ce masa mai ɗaukar fansa ai cewa yake akan mujrimai dan haka in kana so ka yabe shi ka ce ya mai ɗaukar fansa akan mujrimai kar ka ce masa ya mai ɗaukar fansa wa qaulihi da kuma irin faɗin Allah ta'ala wallahu azizun duntiqa Allah mabuwayi ne sannan ma'abocin ɗaukar fansa. A Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ji kansa da rahama. Shi ma a cikin fatawarsa da aka yi masa tambaya dangane da wannan suna sai ya ce, "Ammal muntaqimu falaysa min asma'illahi ta'ala." Yace amma kaga muntaqimu baya daga sunayen Allah maɗaukaki, li'an Allah ta'ala lam yadhkur hadha alwasf li nafsihi domin Allah madaukakin sarki bai ambaci wannan siffa ta intiqami wa kansa ba illa muqayyadan sai a dabaibaye sai da ya hada shi da wani abu sai da ya hada siffar da wani abu ba haka kawai kira kansa mai daukar fansa ba wa kullu wasfin jaa muqayyadan fa huwa laysa min asma'illah malam yace duk siffar kuma da ta zo ta da qaidi to ba za ta zama daga cikin sunayen Allah ba kun gane kamar yadda in ba ku misalin fatirus samawati wal ardh fatir sifa ce makirkirin samai da kasa amma sai ta zo da kaidi kaidin samai da kasa to tunda ta zo da kaidi ne ba ta zo haka kawai ba to malam yace ba ba a jingina wa Allah a matsayin suna sai dai siffa li anna asma Allahi kalamun alal itlaq kamalun alal itlaq domin yace sunayen Allah kamalu wato cikakku ne alal itlaq sake ba kai kowane suna na Allah idan aka sake shi cikakke ne duk sunan da in aka sake shi zai bada wata ma'ana ba ta cika ba a samu wani sofare na tawaya a ciki ba za a jingina wa Allah ba la tahtaju ila taqyidin sunayen Allah ba sa bukatar a ɗan fara su yanzu za ka ce wa Allah ghafurun ghafurun akwai bukatar sai ka ce ghafurun li ibadihi mai gafara wa bayinsa ba bukata sai ka ce rahimun bil mu'minina ba bukata rahim ne jin kai ne kai tsaye ba sai ka raba sunan da wani abu ba wallahu subhanahu wa ta'ala innama dhakara al muntaqima Allah madaukakin sarki ya ambanci ya ambaci wannan suna almuntaqimu ne fi muqabalati al-ijrami yayin da yake kalubalantar zunubi Allah ya jingina wa kansa intiqami ne yayin da yake kalubalantar masu zunubi anan ne yake muntaqim kaga kenan ba mutlaq yake muntakimi ba domin in ka bar shi mutlaq muntakimi har ga mummunai har ga masu da'a har ga kowa ma shi muntakimi ne a'a muntakimi ne ga masu laifi don haka ba za ka ce masa muntakimi kai tsaye ba kamar yadda Allah ya ce inna minal mujrimina muntakimun mu masu ɗaukar fansa akan mujrimai ne a wa hina idin la yakunu al muntakimu min asma'illahi malam usaimin yace daga nan kuwa za mu fahimci cewa al muntakimu ba zai zama suna daga sunayen Allah ba to sai dai hanzari ba gudu ba akwai wani hadisi da ya zo cikin sunan tirmidhi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan hadisi shine ya zo da sunayen Allah casa'in da tara daidai wanda za ku ga ana rubuta sa allo abinan a dan wane ne a lankaya a masallaci a lankaya a mota a lankaya a kaza wasu ma sun haddace su sunayen Allah casa'in da tara to shi wannan hadisin da yawa daga cikin malamin hadisi suka ce bai inganta a haka ba bai inganta a haka ba kuma rashin ingancinsa ya sa wasu sunayen da suka zo a ciki ba a same su a wani hadisi cikin hadisai ba ko ba zo cikin alkur'ani ba akwai sunayen da kwata-kwata ba su zo ba alkur'ani ko ba su zo a wani hadisi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ko'ina sai a cikin wannan hadisin na sunaye 99 sai suka ce idraji kutse ne wani yayi da kankan ba irin ta sai ya tattara abin da ya tattara saboda manzon Allah sallama ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman lalle Allah yana da sunaye 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kididdige su wanda ya kware a kansu zai shiga aljanna wannan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tun bukhari da muslim to amma kuma sai wani sai yayi hasashen sunayen sai ya zuba su sai suka zo a cikin riwaya sai ya zama shigarwa ce ta wani bata tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi irgo sunayen nan ba Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus al-kaza al-kaza al-kaza har karshe bai tabbata cewa haka annabi alaihi salatu wasallam ya zo ba sannan sunayen Allah wanda suka tabbata da wanda suka zo a cikin alqur'ani da wanda suka zo a cikin hadisi sun fi ɗari sun fi ɗari dubi littafin alkawa'idul musla fi sifatin lahi wa asma'ihi al-husna na al-sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin Allah ya masa rahama shi da kansa yayi ijtihadin zakulo sunayen Allah wanda Allah ya kira kansa da su da wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Allah da su sun haura ɗari kuma wasu daga cikin su ma gasa alqur'ani gasa akan harshen manzon sallallahu alaihi wasallama ba su fito a cikin wannan hadisin da 99 ba har ya ba da amsa akan to wannan hadisin da yake Allah yana da sunaye tasa'in da tara wanda ya ƙware wanda ya ƙware a kansu zai shiga aljanna ya ba da amsa a kai idan dalili ya yi insha Allah ta'ala za mu ta kai wata rana abin da dai yanzu yake gabanmu shine wannan hadisin bai inganta ba kuma a cikin wannan hadisin akwai wannan sunan almuntakim da haka ta nan ya bullo ya shahara eh akwai almuntaqim amma bai tabbata sunan Allah bane dan hadisin ma bai tabbata ba dan haka ba za a kira Allah da suna almuntaqim ba sai dai mai addu'a in zai roke shi in fansa yake so Allah ya dauko mashi sai ce ya azizun buntiqam amma ba zai ce ya muntaqim ba an gane ko wallahu azizun Allah mabuwayi ne zuntiqam kuma ma'abocin daukar fansa yawma tubaddalu al-ardu shi yasa wasu malamai suka ce yawma tubaddalul ardu ayar gaba tana da alaka ci gaba ne na abin da aka ce a baya wato wallahu azizun dhun tiqamin yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi was samawati wato Allah mabuwayi da daukaka dhun tiqamin ma'abocin daukar fansa ne yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi ranar da za a canza wata ƙasa ba wannan ƙasar ba wasamawatu ran da za a canza sammai ba waɗannan samman ba to a ranar Allah zai nuna gwaninta ta ɗaukar fansa daga waɗanda suka saba masa barakallahu fikum to yanzu ayar gaba tana cewa yawma tubaddalu al-ardu yawma zarafi yawma tubaddalu al-ardu ranar da za a canza ƙasa ghairal ardi ba wannan ƙasar ba والسماوات أي تبدل السماوات غير السماوات أتنزى سمي لنا باوأنا سمان با معلمين تفسيري سنقارا وجونا إلم سنبن بنتا وجنبا دا معنر canjin ƙasa da canjin sama wasu malamai suka ce canji ne na siffa wanda galibin malaman tafsiri bima fihim shekul mufassirin ibnu jarir at-tabari da wanda ya biyo masa baya ya kwafe shi ibnu kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri da yawa ibnu ashur da su malam sa'adi sun tafi akan cewa canjin sifa ne ba canjin zati ba ma'ana tabdilu sifa ne la tabdilu zatin wa haqiqa lallai idan alkiyama ta tashi Allah ya ce za a canza ƙasa wani irin canji za a yi wa ƙasa waɗannan malamai suka ce wato za a canza mata hayyaci itan itan ce amma za a canza mata hayyaci ta yadda za a sheke duwatsun da suke kanta gaba ɗaya za a cike ramukan da suka yi kwari za kuma a rushe tuddai wurin da ya yi tudu za kuma a tumɓuke bishiyoyi da suke kanta, za a rushe gine-gine za a rufe hanyoyi za a kashe duk wata alama ƙasa ce ganinka iya ganinka fetal wacce babu komai a kanta bacce da kwari bacce da tudu ba ta da gangare sannan ba wani wurin da za a zo wucewa a ce ga hanyar gari kaza ga gurbin gidan suwa ne ga signboard ɗin banki ga kaza babu malam abin da zai baka tsoro shine Allah zai mayar da ƙasa kowa ba ƙauye ne kowa ba gidaje ne kowa a jeji yake ba wani ɗan gari don ba wanda ya san wannan ƙasar da haka suka ce kamanninta ne za a canza wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an saffafan la tara fiha 'iwajan wala amta يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا بنجي تعالى يتي سنة تنبيك دنجل دوا سويا لا إدسو فقل كتي ينسفها ربي نصفا وبنجي نازي شيء يسشيء يوا لا أنيك يسوس زمجاي فيذرها قاعا الله ذي بركتا تزم فيلي صفصفا مفاعي لا ترى فيها عوجا بذاك قريبا ولا أمتا ba za ka ga tudu ba yau mahun bari zo la ya kafa alallahi minhum shay Allah ya ce ranar za su bayyana a kan ƙasa ba wani a kwana ba wani a lungu ba wani akwai ba wanda zai ɓoye wa Allah maɗaukacin sarki Jama an gane idan kun dubi wasu surori na alƙur'ani za ku fahimci cewa Allah ya ɗauka wa kansa ya yi aniyar cewa kafin kiyama ta tashi sai sama ta rikice ƙasa ta rikice. Allah ya ce idan sama'un fatarat wa idal kawakibun tafarat wa idal biharu fujjirat wa idal quburu bu'thirat idan sama ta kyakkece idan taurari suka rikirkito idan koguna suka harhaɗe idan na cikin ƙasa suka fuffuto idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idan al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat Allah ta'ala ce idan sama ta dare wa adinat li rabbiha ta kasa kunne tana sauraron umarnin ubangijinta Allah ya ce wa huqqat kuma dolanta wa idan ardu muddat yace idan kasa kuma aka ware ta idan kasa aka ware ta wa alqat ma fiha ta burkar ta watsar da duk abin da yake cikin ta wa takhallat ta zama wofi ba komai a ciki wa adinat li rabbiha ita ma ta kasa kunnan sauraro sai me za a yi wa huqqat kuma dole ta yi haka kaga wannan alamomi ne na cewa sama za ta canza kama ƙasa za ta canza kama. Hadisi ya zo daga Sahal ibn Sa'ad ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anhu cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qursatin naqi laysa fiha ma'lamun li ahad. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a tashi mutane za a tattara mutane ranar alkiyama ala arzin akan wata ƙasa bai za'a fara afra'a wacce ta fara turkawa da ja suka ce saboda zafin wuta annabi alaihi salatu wassalam ya ce ka ƙursatin naƙi ta yi kama da gurasa wacce aka gasa ta da tataccen cikui da tataccen ƙulli wanda babu datti a cikinsa haka take da fatsi kuma tas gangariya garau laisa fiha ma'lamun li ahadin kuma babu alama ta wani dan adam ba alamar gini ba alamar hanya ba alamar signboard ba alamar komai babu wata alama don Allah ya yanzu in ka samu kanka a jeji gaba jeji baya jeji baka san gabar ba baka san yamma ba baka san kudu ba baka san arewa ba baka san ina za ka yi ba kana da wayo ba kai digiri ba ne? Ba za ta yi aiki ba. duk shekarun ka sai ka je ga makar kuka kukan maza a yi na Aisha radiyallahu anha cikin hadithin Muslim ta ce ni ce farkon wacce na tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah game da wannan aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wai ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba a canza sammai ba wannan sammai ɗin ba ya ma'aikin Allah yaya ainan nasu yau mu idin ya rasulullah ya ma'aikin Allah mutane a wannan ranar suna ina yaya za a canza ƙasar mutane suna ina sanda za a yi wannan aikin sanda za a yi wa ƙasar wannan tiyatar a kawar da komai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala sirat suna kan sirati shi kuma sirati kun san wata gada ce wacce take kan wutar jahannama kamar yadda na gani a wajen malam Qurtubi Allah ya masa rahama shi da yake ya tafi akan cewa kasar gaba ɗaya babbace ta za a yi katse ta za a yi cire ta za a yi gaba ɗaya a kawo wata ba wannan bace sama ma ɗaye ta za a yi a sa wata ba wannan bace to akan wannan hadisin sai ya ce Allah maɗaukakin sarki zai tattare bayansa gaba ɗaya ya ɗora su akan sira'i wannan hawa sira'in ba na tsallakewa ba na jira ne a gama tiyata wa ƙasa sai an canza ta gaba ɗaya ta yadda kana dawowa baka san ko ina ba sai a dawo da mu sai a zuba mu domin hisabi yake shine yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Aisha suna nan a wani duhu a cikin wani duhu dab da fira'i sai an gama canjin ƙasa sai a dawo shine yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wasu malaman tafsiri suka ce wannan canjin canji ne fa na gaba daya ba maganar wato baje duwatsu ba ne da rushe tuddai da cike kwari da waɗa gaba ɗaya ƙasar ce za a ɗauke ta a kawo wata irin wacce za a yi hisabi a kanta saman ma ɗaye ta za a yi a kawo wata irin wacce za a yi hisabi a kanta suka ce shi ne ma'anar yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu ranar da za a canza wata ƙasa ba wannan ba kaga wayon ka dai a wannan yake aiko wallahi ba ji tsoron Allah wallahi ran da kawaye gari babu abun tsoro irin a ce in ka mutu ma sai an gama da kai in baka tashi ganin ka zaka yi kawai akan wata kasa baka san garin ku ba baka san hanyar gidan ku baka san ko ina ba kawai kira za a yi kuma ka tafi dolan ka wallahi mu ji tsoron Allah tun kana sanin kwanar gidanku Allah ka samu cika da imani ranar da za a canza wata ƙasa ghairal ardi ba wannan ƙasar ba was samawati za a canza wasu sammai ghairas samawati yani ba waɗannan samman ba su ma za su tsatsage za su kece za a yi wani tsari na daban wa barazu lillah sauran halittu kuma za su bayyana wa Allah alwahid wanda yake guda ɗaya alƙaha kuma wanda ya fi ƙarfin kowa ranar ne za a haɗu ba an ce Allah ɗaya ba ne kuna ta ba a duniya kun yi alloli kowa da irin nasa sannan a cikin da'awar musuluncin ma an rena Allah ana ta yin wasu allolin ana jingina allantaka ga wasu alhalin Allah shi kaɗai ne to za a tsaya a wannan ƙasar ka nemo Allah naka ya gwada ma da za ku je Allah ya ce wa barazu lillahi halittu duka za su bayyana wa Allah alwahid Allah guda ɗayan nan alqahar kuma da yafi karfin kowa shine yawmuhum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay har Allah ya ce limanil mulku yau yau mulki na waye akwai wani Allah akwai wani mai mulki akwai mai shugabanci to ina mai kuɗi ina mai kaza ina mai kaza kowa aka ce ba a ciniki ba a fanta kuma ba a ceto na isa sai ceto irin wanda Allah ya yarda Allah ya ce wa taral mujrimina yawma idin muqarrarina fil asfat وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار سراجيلهم من قطران وتخشع وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولمن قبله وليعلم وليعلم أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma a'taita نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شاكرين وجعلنا لك ذاكرين وجعلنا لك عابدين مخبتين أواهين منيبين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم